الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى ما زلنا نتحدث عن السفر وأحكامه وآدابه فينبغي للمسافر أن يتهلى بآداب إسلامية قبل إنشاء سفره وفي أثنائه ومع العودة من سفره وهذه الآداب كثيرة جدا ونذكر طرفا منها فيما يلي أولا الاستخارة ليطلب بذلك توفيق الله تعالى وعونه واختياره فقد كان المسافرون في الجاهلية يتطيرون بحركات الطيور ثانيا استشارة أهل الخبرة والعقول والمعرفة واستئذان الوالدين إن كانا حيين أو أحدهما ثالثا التوبة إلى الله تعالى والتخلص من المظالم التي عليه لأنه قد يوافيه الأجل في سفرته وما تدري نفس بأي أرض تموت رابعا كتابة الوصية في الحقوق التي له والتي عليه وهذه من الواجبات خامسا التزود من المال بما يكفيه في سفره في سفره كما قال الله تعالى في سفر الحج وتزودوا فإن خير الزاد التقوى سادسا اصطحاب أوراق التعريفية وبعض الأوراق الهاتفية لأقاربه إما في جواله وإما في دفتر خاص سابعا إعلام الأقارب والأحباب ليظفر بدعائهم وتوديعهم فقد كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالخير لمن سافر ولمن أقام ثامنا أن المسافر إن كانت امرأة فلا تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج لأن سفرها بدون ذلك يعرضها للخطر ويعرض غيرها لذلك تاسعا الدعاء الوارد عند ركوب وسيلة النقل للسفر عاشرا أن يكون المسافر أن يكون المسافر ذا خلق طيبة مع رفقائه في السفر الهادي عشر السعي في مساعدة الآخرين وإعانتهم على قضاء حوائجهم قال مجاهد رحمه الله تعالى صحبت ابن عمر رضي الله عنهما لأخدمه فكان يخدمني وقال أنس رضي الله عنه خرجت مع جرير بن عبد الله في سفر فكان يخدمني وجرير أكبر سنا من أنس رضي الله عنهما الثاني عشر استغلال الوقت في التقرب إلى الله تعالى بما تيسر وذلك لأن الوقت فرصة سانحة لا تترك تذهب سبحللا أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية أجمعين نبينا وحبيبنا ورسولنا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا وأسوتنا ومربينا ومرشدنا وموجهنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله أما بعد أيها المسلمون عندما ينقضي المسافر حاجاته في سفره فهناك آداب أخرى يتحلى بها ومن هذه الآداب استعجال الرجوع إلى وطنه وإلى أهله ثانيا إعلام أهله برجوعه ليستعدوا لاستقباله ومن ذلك أيضا الإتيان بدعاء السفر مع الزيادة فيه بذكر الرجوع من السفر ومن ذلك أيضا البداية بالمسجد الذي بجوار منزله يصلي فيه ركعتين ومن ذلك أيضا أنه يستحب لمن قدر على إعداد إعداد طعام إعداد طعام يدعو إليه الأقارب والجيران أن يفعل ذلك وهذه هي النقيئة فعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة ‘Yan uwa musulmi a gulguje abin da hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu Alaihi wasallam. Akwai bayani da muke yi na wato hukumce-hukumcen da suka shahi balaguro da kuma ladubban balaguro don haka ya dace ga musulmi wanda zai balaguro ya kasance ya sifantu da ladubba na musulunci gabanin ya fara balaguran da kuma lokacin da yake cikin balaguran da kuma lokacin dawowan shi daga balaguran wannan ladubba na musulunci suna da yawa amma daga cikinsu akwai na farko ya fara istihara lokacin da za ya balaguro an so ya istihara istihara wato ta halal ba ta haram ba domin istihara kala biyu ce akwai ta 'yan tsibba da bokaye akwai kuma ta musulunci ta ‘yan tsibba da bokaye shine idan za ka yi wani sha'ani ka ce bari in je wajen malam ya mani istihara ta bokaye kenan da ‘yan tsibbo ka ce bari in je wajen wani ya diba mana ko ya mani istihara wannan ba irin ta annabi ba ce irin ta bokaye ce amma irin ta musulunci wadda ya karantar shine kai da kanka ne zaka je kai raka'a biyu ka daga hannuwanka ka ce ya Allah gani zan yi balaguro kai kasan daidai kai kasan ba daidai ba kai kasan alheri kai kasan sharri ya Allah kai ne mai ilimin gaibi kai ka sani ni ban sani ba in dai wannan balaguran da zan yi alheri ne gare ni duniya ta da lahira ta Allah ka tabbatar mani da shi ka sauƙaƙe mani shi ka kama mani cikin shi idan kuma wannan balaguran da zan yi ba alheri bane a gare ni ya Allah a duniya ta ko a lahira ta ko cikin lamun rana ya Allah ka kautar da tunani na game da wannan balaguro ka canza mana abin da ya zama alheri to kaji istihara irin wadda annabi ya karantar don haka in musulmi za ya balaguro yana da kyau ya yi istihara ya nemi taimakon Allah ya nemi Allah ya mai gamdakatar ya nemi Allah ya datar da shi idan kuma irin mutane ne wanda ba su damu da addininsu ba kawai kurin shi musulmi ne yake gabaki to su irinsu ba haka istiharansu take ba istiharansu shi ne su jistar da wani mutum da sunan wai malami ne ko kuma wani da sunan ɗan tsibba ko boka sai ta ce malam balaguro ne za ni shi ne na zo a mana istihara bayanai da shi sai kannan sai ya bige-bige da wato 'yan sabbatu da sauran ababe sai ya gaya mashi wai akwai alheri ko babu na akwai alheri ko babu yake nan zaune shi ai da zaman shi yana nuna babu alheri cikin rayuwar shi don haka wannan kuskure ne musulmin kirki zai yi istihara in zai yi balaguro ba ma balaguro kaɗai ba dukkanin al'amuran shi yana ba Allah zaɓi amma ba Allah zaɓi wajen ƙoƙarin yin haka wallahi wani yana baro addinin nashi ma gaba ɗaya Zaman cewa kake da kaje wajen boka ko wajen malamin tsibba kace amma istihara to kamar ka bata da Allah ne gaba daya ka zubi da mutunci ka zubi da alaka ka zubi da ka kace ka tarwatsa duk wata igiya da take tsakaninka da Allah saboda haka wannan kenan abin da ya sa musulunci ya kama mu wannan salon na istihara mai kyau mai daɗi wanda zaka ji sanyi a zuciyanka in kai ka ba ubangiji zabi abin da ya sa musulunci ya kama mashi domin kamun zuwan musulunci mutanen jahiliya su ma suna irin nasu amma irin nasu irin na bokaye zuwa suke fitar da tsuntsaye bisa ice kawai sai su masa tsawa idan tsuntsayen suka tashi wani su in sun yi gabas sai su ce to akwai alheri ga alamu in kuma sun yamma ce anya ka balaguran nan ba cike ke da hatsari ba ko kuma in tsuntsayen suka tashi sun yi kotan dama sai su canwa su ce akwai alamun sa'a in sun yi kotan hagun sai su canwa su ce wallahi ba zan yi balaguran nan ba ai ba dan asara ne ni ba tsuntsayen su yi hagun kuma ni in yi balaguro don haka ba zai tafi ba kawai sai ya fasa kaga wannan jahilci ne irin na jahiliya wanda musulunci ya zo mamu da abin da yake mahihici shine mu mai da lamurra ga masani wanda ya san kabili ya san ba'adi ya san abu kamin ya faru mu ba shi zaɓi to in mun ba shi zaɓi kuma wahayi za a mama a ce mi balaguran ko kan mi a'a idan mun ba Allah zaɓi kawai za mu ji cikin zuciyarmu mun ji natsuwa a kan mu ci gaba da balaguran ko kuma mu ji alamomi suna ta tahowa na nuna kai balaguran nan barin shi za a yi to haka Allah yi don haka in ka ba shi zaɓi ba wahayi zai maka batun da kai ba annabi ba kawai za ka gani cikin lamurran Allah yana ta sauƙaƙe ma hanyoyin balaguran kuma yana ta sanya ma kwaɗayin balaguran a zuciya to alama karɓuwa kenan ko kuma ka ji kawai hanyoyin suna ta ƙara kunci suna ta ƙara macewa abin yana ta ƙara lalacewa to shine alamomi na cewa wannan balaguro na ka karkayi shi ladabi na biyu daga cikin ladubban balaguro ana son ka nemi shawarar wato ma'abuta ilimi da masaniya akan abu ma'ana shi kuma wannan ya danganta daga menene zai kai ka balagurin in kasuwanci ne kaga yana da kyau ka nemi manyan 'yan kasuwa gogaggu ka nemi shawaran su bisa kan wannan balaguro da za ka yi cikin kasuwanci ka nemi shawarar masana in aka ce masana akan abu kowane abu akwai wanda shi ne masani a bangaren shi yanzu ana harkar kasuwanci ko kuma wani likitanci ne zai kai ka kaga baka zuwa ka tarda ustazu wani malami ka ce wato balagoro ne zan yi bisa kan harkar likitanci bangaren kaza zan je in karanto kaza ko in dibo kaza ko in sawo kaza ya kake gani a ka fara neman shawarar wanda yake ma'abucin abin kwararre gogagge a wannan bangaren idan harkar kafinta ce ka nemi kafinta idan harkar kira ce ka nemi makeri gogagge wanda ya jima yana wannan harkar alkur'ani ya karantar da mu kullum in kana son ka yi nasara cikin lamarinka to ka ɗora neman shawarar wanda suka gajiya suka gayar mu kuma wannan matsalai a maraɗi tana nan tana buƙatar waraka ciwo ne wanda yau in ka kalli wani mutum wanda watakila ya riga ka a fage ya yi shekaru yana yi in dai a cikin jihar maraɗi ce ban ce ma sauran jihohin nijar ba to zai kai ka katanga ne ya bugu in kasuwanci ma ne da ka zo ka duka alhaji tun da ku ne kuka jima kuna kasuwanci shekarar kusan arba'in kuna yi ni zan fara shi ne na zo neman shawara akan to yanzu hassada da bakin ciki da keta za ta motso kai ma kasuwancin ne za ka fara to ya yi kyau don haka zai kalle ka da kyau yanzu sai ya baka shawara wadda za ta cutar da kai kai jahannan tamu ta maraɗa wallahi muna da matsaloli dan kamta tare da mu wallahi zai baka shawara wadda za ta kai katanga ta bugu sai ka yi ladama fara kasuwancinka domin shi ka je neman shawara shi ku ba mutumin kirki ba ne to wannan ana zancen mutanen kirki da kuma rayuwa irin ta musulunci ba irin ta bata cikin wannan jihar ta kaita da bakin ciki da gwancar tsomo da muna hucin tsiya da kisisiniya Allah warkar mama da wannan cutai abu na uku yan uwa ladabi na uku daga cikin ladubba na wato balaguro shine ka iya neman shawarar mahaihiyan mahaifanka duk wanda zai balaguro to an so ya nemi izinin mahaifan shi in suna da rai in kuma ɗai cikin su yana da rai ka je ka nemi izini kai wani ma wato albarka da ke da kai wajen neman shawarar mahaifa zaka dace da addu'ansu tana yiwa cikin balaguran akwai kalubale akwai barazana hanya ba ta da kyau ko akwai 'yan washi in suka ce Allah sa a je lahiya a dawo lahiya wallahi tallahi ya hili mamman maraɗi su maka wannan addu'a iyayenka su faɗa ma haka wallahi ya yi a tara limamman maraɗi kaf su ce maka Allah sa ka je lahiya ka dawo lahiya ka samu natsuwa hankali kwance kuma ka tabbatar da cewa duk rugumucin da ke da kwai sai ka fito lahiya saboda iyayenka ne suka ce Allah sa a je lahiya a dawo lahiya abu ka san matsayin addu'an iyaye ba wanda iyayen shi suke da rai yana da taska arziki mai girma sai dai ina wasu 'ya'yan yanzu ba su ma san muhimmancin iyaye ba sana mai da su bayan baya ai wanda iyayen shi ke da rai ya kamata rayuwar shi ta sha bamban da wanda iyayen shi suka zan babu saboda shi Allah ya bar mai taska ta arziki wanda ya kamata kullum ya dora tatso arziki da gare ta duk motsin da za ka yi je ka nemi iyayenka su kama masu dafa maka wallahi za ka yi nasara addu'a iyaye garanti ne karɓaɓɓa ce a wajen Allah kai dai ka tabbatar da abin da za ka yi daidai ne ba zalunci ba ne kawai in zalunci ne Allah bai kama ma azzalimi ya ta addu'a habbakin shi ya tale Allah ba ya kama mashi ka tabbatar da daidai ne abin da za ka yi babu cutar wani babu shiga haƙƙin wani abin wato ladabi na gaba ‘yan uwa musulmi ana son mai balaguro ya zamanto ya tuba kamin ya yi balaguro ya tuba daga laifukan shi tana yi ya kai mashayin giya ne ko mazinaci ne ko ɓarawo ne ko macuci ne ko kuma wato wani mutum ne mai miyagun laifuka yanzu kuma za ka yi balaguro to ya kamata ka shirya da ubangijinka domin da ka kama hanyar balaguro wato yanda ka sanwa na kama ka shiga hannu kawai sai yanda aka yi da kai in mota ka shiga ko jirgi ka shiga kuwa wallahi tallahi ka shiga dama kullun hannun Allah kake amma da kai da kanka ka san in ka fara balaguro to sai yanda aka yi kawai don haka mai hankali cikin musulmai idan zai yi balaguro zai gabatar da tuba tuba mai kyau tsakanin shi da mahalicin shi ya yi ƙoƙarin tuba in akwai wasu haƙoƙi na zalunci da ke ga hannun shi ko na cuta zai maida su ya kubuta daga duk wani zalunci da duk wata cuta in ya san wane tabbas wane yana hushi da ni kuma billahi lazi na gallaza mashi na cushe shi to ka je ka daddaba ka faɗe shi ka nemi ya yahi maka ma'ana ka inganta tubanka da Allah da kuma bayan Allah ka kwashe lahiya da su domin akwai yiwuwar wannan balaguran naka daga gare shi ka yi babban balaguro sau da yawa ƙaramin balaguro yake zama babban balaguro daga can a yi tazarce kuma kaga kenan akwai buƙatar mutum ya tuba domin Allah da kanshi ya ce wa ma tajri nafsun bi ayyi ardin tamut babu wata rai da ta san a wace ƙasa ce za ta mutu kenan akwai yiwuwar cikin balaguran nan naka kai kana ganin na tahi in dawo ashe ba ka dawo ashe ka tahi dai kawai babu da haka yana cikin ladubban balaguro a musulunci mutum ya inganta tuba shi kamin yayi yana cikin ladubban balaguro ƴan uwa musulmi mutum ya tanadi guziri na dukiya ta halal wanda zai kai shi ya maido shi mutanen yaman sun kasance su a da in za su tahiya balaguro na aikin hajji hannu biyu suke zuwa ana ce masu ɗauki guziri ya ce a amumin dogara ga Allah kuma in sun je can wajen aikin hajji sai su yi ta bara su yi ta roƙon mutane kansu Allah ya sabkar da aya ya ce wata zawadu fa inna khairar zabi takwa ku ɗora ɗaukar balaguro in za ku ku ɗora ɗaukar guziri idan za ku yi balaguro na aikin hajji in ji Allah ya ce amma ko kun ɗauki guziri ku sani mahi alherin guziri shine tsoron Allah amma dai ku ɗauka ba daidai ba ne mutum ya ce a yanni balaguran da za ni hasi na ɗauke guziri kuma ƙarshe in tan maƙe sai ka same shi yana tara ma mutane hannu to musulunci tsari gare shi in kamawa ne ta yi ba sakaci kai ba wannan kana da uzuri amma haka nan kawai ka kwashi jiki ka tafi balaguro babu tanadi musulunci bai yarda da wannan ba yana cikin ladubban mai balaguro ɗaukar guziri na halak wanda zai kai ka ya mai doka yan uwa musulmi yana cikin ladubba na balaguro idan musulmi za ya balaguro to ya zama musulmi wayayye mai tafiya tare da zamanin shi ba daidai ba ne ka tashi za ka balaguro kai wato gaba ɗayanka babu wata takarda wadda take nuna kai wane ne tare da kai babu karta tare da kai ba kawai haka nan wai kai ka doshi hanya balaguro za kai wannan balaguro ne na jahilai kuma balaguro ne na waɗanda ba su san rayuwa ba don ga kartakin nan yanzu akwai wanda shi game da kartakin nan sai a yi bala'i da shi gwamnati ta matsa sai mu yi kato billahi lazi ba mi karta kawai shi saboda ya jahilci rayuwa kwata-kwata karta wannan karta ta cewa shi dan kasa ne yayi dibe yake wai shi ma zalunci ne cuta ce ba daidai bane shiga haƙƙin mutane ne dan karta wannan daidai ne dan uwa ko ko yau ko qur'ani aka dawo za a shari'a da shi wallahi sai an ce lokacin ma za a tsananta kowa ya karta domin ba yayyewa a ce kana matsayin mutum ai ba balaguro ba inda kai cikakke ne kuma kasar rayuwa wallahi ko yawo kake cikin garin ku baka tafiya babu karta tare da kai har ka ga mutane hawo babu karta babu takarda ko guda sai a hankali watakila ko ni'imar musulunci ce ta mamu yawa yanzu inda a ce kasan nan tamu ba musulmi bane mu 100 bisa 100 wallahi za ta kama ka mutu wata unguwa a rasa kai kirista ne ko ko musulmi ne a rasa kai arne ne ko musulmi saboda a jikinka dai babu wata alama ta musulunci Wataƙila askin kama ba ya nuna kai musulmi ne, wataƙila kayan jikinka ba su nuna kai musulmi ne, a lalabe ka sama da ƙasa babu wata alama ko ‘yar ƙarama da take tabbatar da kai musulmi ne, to sai a yaya, sai a yi zaɓi katika kawai, a ce to a yi ƙuri'a a gani ko a shefa ƙadago in ta juyo nan wurin to musulmi ne in ta juyo can kawai a kai cikin arna, sai kawai gari an kai ka makabartar kafirai. Dalili na dalili kawai kai baka ba kanka muhimmanci ba ka jahilci kanka. ka dubi wato kartu wannan ita kadai tana tabbatar da kai wane ne kuma daga ina kake duk inda kan mutu a duniya duk inda Allah karbar ka insha Allah wannan abin zai taimaka ma bari in dan tsaya nan in ƙara haska ma 'yan uwa waɗanda suke ganin kamar karta ba ta da muhimmanci ko takarda wallahi tana da muhimmanci dan baka hita bane kamar inji da zaka gano tana da muhimmanci a wasu ƙasashe idan aka banke mutum a kasidan yayyen mutu ko kuma wani sanadiyya Allah ya kawo ajalin shi kai tsaye yana cikin tahiya bisa hanya in an ɗauke shi za a kai shi likita idan aka kai shi likita aka aje cikin sanyi za a ɗan jira ɗan lokaci a ga ko an zo neman shi in an lalaba shi an ji akwai takardu masu nuna shi ko waye ko karta shi kenan ya huta ko kuma ya hutar in kau an ji kawai siddim adin ba komi tare da shi yanzu za a jira a ga kwana ɗaya biyu ko wasu sun zo cigiya babu wanda suka zo cikiya akwai ƙasashe waɗanda eci da za a yi da kai wannan gawai taka za a je da ita laboratuwa ko kuma a je da ita cikin sal ta kur ecidiyan masu karatun likita daga tara zai zo da ɗan gatarin shi yana sarawa kit zai saro hannu ya ce bala kun gani to nan wanga da kuke gani shine kaza da kaza wallahi kur za a masu da kai duka za a kacanta na gawarka daga baya a zuba cikin buhu a je a zubido in akwai wata gaba ko wasu sassani wanda za a yi wannan an yi shi a kasashe da dama kuma har yanzu wasu kasashe ba su bar yin haka ba amma idan akwai wata takarda ta take nuna kaiwa ne ne shikenan duk kafircin kafare ba su yarda ga kartakinka an samu da shaida cewa kai dan kasa kaza ne dan wuri kaza ne a ci mutuncin gawanka ba yayyiwa dole sai dai a yi sanyan da za a yi a taɓo ƙasarka in ma ba ƙasai kake ba saboda haka mai balaguro akwai buƙatar ya kasance yana tare da wata kai in kai gaba ɗaya kai ɗin ɗin ɗin ne kartakin nan ba kasanta kuma ka don Allah ka samu kofe ce ko takarda ce ka rubuta sunanka ni ne wa ne ɗan gida kaza gari kaza sai ka sa aljihu ka tafi da ita bai kamata ba ka yi balaguro haka nan hannuwanka biyu sannan kuma in so samu ne ya zama tare da kai akwai wata lamba ko ta ‘yan uwanka ko kuma ta wasu makusantanka wanda za a kira ko cikin salulanka ko kuma a wata takarda daban ka rubuta wannan yana cikin ladubba masu kyau masu mahimmanci kuma ko da Allah ya kawo ajali to kana sauƙaƙe ma mutane ɗawainiya sosai yana daga cikin ladubban da suke da mahimmanci ga wanda yake balaguro ‘yan uwa musulmi wato ya kasance ya rubuta wasiya kenan rubuta wasiya ta haƙoƙi waɗanda suke a kanka da kuma wanda haƙoƙinka ka rubuta kamin ka yi balaguro a ce ina da kaza na tambayowa na kaza wana ina da kaza da shi sannan kuma wana yana biya ta kaza kaza da na kawo gidana na aji ba nawa bane na wana ne kaza ka rubuta wasiya wannan wajibi ne ga musulmi domin akwai hadisai lokaci ba isa ne karanto dalilai ko ta magana na faɗi akwai dalilanta don haka wannan wajibi ne a musulunci ba in ka ga dama ba ne manzan Allah ya hana wani musulmi ya zamanto yana da wasu haƙoƙi nashi ko na wasu ya yi kwana biyu ba tare da ya tabbatar da wasiyyar shi tana rubuce a hannun shi ba yan uwa musulmi daga cikin ladubba na balaguro wanda ya dace musulmi ya kiyaye shine in za ka balaguro ka sanar da yan uwanka makusanta da masoyanka domin saboda ka dace da samun addu'ansu wannan yana cikin shiryarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah in za ya balaguro duka yana sanar da mutane in wasu za su cikin sahabban shi ko makusantan shi suna zuwa su sanar da shi ko manzan Allah in mutum ya gaya mai balaguro zani wani bi in ya rike hannun mutum sai mutum ya cire hannun shi da kanshi saboda tsananin nuna mai kauna manzan Allah ya ta addu'a wani sahabi ya zo ce ya manzan Allah balaguro zani sai manzan Allah ya ce ubangiji Allah ya maka guziri na tsoron Allah sai ya ce ƙara mana ya ma'aikin Allah ya ce kuma ya gafarta maka zunubanka ya ce ƙara mana ya ma'aikin Allah ya ce kuma ya shigar da kai aljanna ya ce to ya yi haka don haka in mutum za ya balaguro ya sanar da 'yan uwanshi da masoyanshi wallahi zan yi tahiya rana kaza ina barar addu'a gare ku kai ka yi mai addu'a kuma shi ma ya maka addu'a haka ake so wannan yana cikin ladubba masu mahimmanci yin bankwana da 'yan uwa lokacin balaguro da kuma yin fatan alheri da kai ka masu wasiya ka ce to zan yi tahiya ina muku wasiya da ku yi kaza ku kula da kaza ku tsare kaza wannan yana cikin ladubba na musulunci kuma su masu maka wasiya towa ne a dai kiyaye kaza da kaza cikin balaguran nan wannan manzo Allah sallallahu ya karantar da al'umma shi yana cikin ladubban mai balaguro ‘yan uwa idan mace ce za ta yi balaguro to a musulunci haramun ne ta yi balaguran sai in tare da mijinta ne ko muharraminta idan tana jin tsoron Allah kuma tana kiyaye dokan Allah musulunci ya hana mace ta ɗauki ƙawahuwa ta yi balaguro wuri mai nisa ita kaɗai ko ta ce a ai cikin jama'a ne ko cikin kar ne duka wannan ba uzuri ba ne a musulunce balaguran mace mai nisa haramun ne sai da muharrami amma ɗauki musulunci bakin komi ba ya samu tun za a ga yayi zaune nan ya tura matashi daga nan har aga da ita kadai ba mu ɗauki musuluncin mu bakin komi ba shi sa kake ganin kana zaune wai kai mai aure ne amma wani ya zuba ma matarka tana can ta hau jirgi ta ta yi haji wani ya zuba mata ta kadai babu wani muharrami babu wani dan uwa inda musuluncin mu mun ɗauke shi da daraja irin yanda muka ɗauki duniya mu da daraja wallahi da mun tsare wannan kotan amma wannan kotan zero da malumman mu da almajiransu da sauran mutane gaba daya babu wanda ke kiyaye wannan ladabin na balaguro za ga mutum watakila babban malam maga ɗaya shi can ta tafi a garzi ita kaɗai in kama zo ka tambaye shi sai ga yayi maka filo ya ce ai da yake cikin jama'a ne eh ai cikin kar ne ta tafi cikin jama'a bari in anan duk da ina tahiya a gurguje in dakata in karanto wani hadisi wanda ke tabbatar da babu sassabci game da mutum ya saki matar shi ko ɗaya shi ko wata wadda take yake da ikonta ta tahi balaguro ita kadai akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wani sahabi ya zo zai za a je yaƙi shi cikin listikin mayaka har da sunan shi an zo ana bincike sai ya ce ya ma'aikin Allah matata tana can ta hita za ta je aikin haji ni kuma an rubuta sunana cikin masu zuwa jihadi wuri kaza da wuri kaza sai manzon Allah ya kalle shi ya ce mashi je ka yi hajji tare da matarka ka fasa wannan jihadin kenan ka tafi ka yi hajji tare da matarka sai na wanda yake cewa a ai cikin yanzu kalkashin wata association ce ko kalkashin wato wata ma'aikata ce daga cikin ma'aikatan aikin haji su ma amintattu ne kuma mutanen kirki ne akwai malamai wannan fatawai ta saba wa zancen annabi ba a sauraron ta shi wancan sahabin da ya tura matar shi ba cikin tawagar sahabbai bane akwai tawagar da ta zama amintatta irin tawagar sahabbai ta tafi za ta yi amma manzan Allah ya ce ka hwata jihadin ka tafi ka yi hajji tare da matarka kai yanzu saboda gwanin tabbatawa da fiƙo da iya istinbadi kai ce ka ce eh jama'a ce yanzu amintatta ba komi to ka yi bayani gaban Allah tunda dai kai ka ɗauki wannan arado kai ka iya tarata wallahi sai ka yi bayani gaban Allah haramun ne a musulunci mutum ya saki ɗiye shi kamar kaza ta tashi daga nan ta ɗauki ƙafa wai balaguro za ta yi wani wuri aikin hajjin mace bai zama wajibi sai in akwai muharrami tare da ita mace ko ta tara kuɗi nata ne na kanta a musulunci haramun ne ta yi wannan balaguran ta ce ta ta yi hajji me yasa can saudiya in ta ji ta shiga sai ta nuna waye muharramin ta sannan a barta ta wuce su suna darajar da musulunci ku kuma kuna wasa da shi ko sai wani ya ce a auren biza ina ina muharramin ke ga yana sai ta nuna wani tsoho ko wanda tiza kawai saboda dai mu yan wasa da addini su suna kokarin a kiyaye mu kuma muna kokarin yin shiririta da lalata tsari saboda haka yana daga cikin ladubba na balaguro wanda musulunci ya karantar 'yan uwa musulmi shine lokacin da ka hau abin hawa mota ce moto ne belo ne jirgi ne ko kuma dabba ce to ka yi addu'a akwai addu'a sananniya wadda ake yi ta balaguro to in baka iya ta ba ma kawai ka roƙi Allah alherin wannan tahiya ka nemi tsarin Allah daga sharrinta don haka ka koyi addu'ar da ake in aho abin hawa wajen balaguro domin ka ɗora yin ta wannan yana cikin ladubba masu mahimmanci daga cikin ladubban balaguro in uwa musulmi an so musulmi mai balaguro ya nuna ɗabi'u na ƙwarai tare da abokanin tahiyan shi kar ya saki ya nuna miyagun ɗabi'u tare da abokan balaguran shi daga cikin ladubban balaguro an so musulmi ya yi ƙoƙari wajen taimakon 'yan uwanshi wanda ake tahiya cikin balaguro da kuma kama masu wajen biyan bukatocinsu mujahida Allah yi mai rahama ya ce na yi balaguro tare da abdullahi ɗan umar manufata don in ɗora mai hidima amma shi ya ɗora mana hidima cikin balaguro to kadiba abdullahi ɗan umar da kan shi yake ma mujahidi hidima shi abdullahi ɗan umar sahabi ne shi kuma mujahid tabi'i ne haka ma Anas yake cewa na fita cikin wani balaguro tare da Jariru dan Abdullahi yace kawai sai naga yana ta mana hidima cikin balaguran shi kuma Jariru shine babba shi Anas yaro ne amma saboda sanin mahimmancin yin hidima da ɗawainiya ga mutum cikin balaguro su sahabbai da ma kai balaguro da su ba ma su bari ka fara yi musu ɗawainiya su za su riga ka farawa saboda haka ‘yan uwa musulmi yana daga cikin muhimman ababe ga musulmi lokacin da yake balaguro ya ɗora amfani da lokacin shi ka ɗora zikiri kana ambaton Allah ko kuma ka ɗora faɗin wasu kalmomi masu kyau ko kuma kai ko ba za ka yi wannan ba ka yi amfani da lokacin ka kakka bari ya tafi ga banza za ku yi tahiya cikin kar wataƙila sai an yi awa biyar ana tahiya kawai ka yi zaune zugun bakin ka ya ma ɗoyi ga banza in mushe ne kai ko ɗan libur ka tahi da shi mana ka ɗora karantawa asa hanya in kuma almajiri ne ka ɗauki littafi wanda ka karanta wasu abubuwa da za su amfane ka magabata sun kasance su in sun yi balaguro wata dama ce ta aikin alheri malamai da yawa sun wallafa littattafai a cikin balaguro zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na ibnul qayyim wannan cikin balaguro ya wallafa shi littafi ne mai muhimmanci kullum musulmi suna amfanuwa da shi amma cikin tahiyar balaguro yayi shi nukuba ta ibn hajar cikin tahiyar balaguroyinta suna da yawa littattafan da malamai suka yi a balaguro to mai hankali ba ya balaguro salin alin ya ta yi bakin shi alaikum a za ka je in ma babu wani abin da za ka karanta ko wani aiki da za ka yi mai mahimmanci to mahi yawanci dai ka yi ta zikiri cikin balaguranka ‘yan uwa musulmi akwai ladubba na dawowa daga balaguro waɗanda su ma na ambata su a gulguje a takaice cikin wannan hudu ba amma lokaci ba zai isa ba in ambata su saboda haka abinda na ambata Allah ta'ala ya amfane mu da shi kurakurai Allah ta'ala ya gafarta mu muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki Allah ta'ala ya sanya damuna da take tunkarin mu ta zamo damuna mai cike da alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ƴan uwanmu da suke fama da cututtuka da rashin lahiya Allah ka warkar da su ka ba su lahiya dukkanin musulmin da yake cikin wani kunci ko matsaci ko takura Allah ka bashi mahita ka kama mashi ka dafa mashi dukkanin musulmin da yake bara addu'a akan wata bukata shi ta alheri Allah ka taimake shi ka kama mashi muna roƙon Allah ta'ala biya man bukatocin mu na alheri baki daya Allah ta'ala ya kame hannuwan mu game da zalunci muna roƙon Allah ta'ala ya kama mu cikin dukkanin lamuran mu ya haskaka mu ya nuna mu daidai kuma ya bamu ikon bin daidai ya nuna mu kuskure kuma ya bamu ikon kauce mu kuskuren nan da rahamar shi wala haula wala quwwata illa billahi sai da sallah